أعوذ بالله السميع العليم ولا عاقبة للمتقين والصلاة والسلام على الفاتح الخاتم ناصر الحق الحق ولا هادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره مقدار العظيم ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله وعلى رأسهم سيدنا أبا بكر الصديق وعمر الفاروق وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وسطة الباقية لا زالت للأولى راكية وكافة أصحاب رسول الله المهاجرين والأنصار والتابعين والتابعين بإحسان إلى يوم الدين ورضي الله تعالى عن قطب المكتومي وهاتم المحمدي شيخنا أحمد بن محمد التجاني الحسني السالم الفاسي ورضي الله تعالى عن غوث الأقواس قطب الأقباب الفريد الدهري على الإطلاق هاتم الأتميني أبو إسحاق علاج إبراهيم ياس ورضي الله تعالى عن شيخ أمربي وقائدي وفهري وملاذي وأديبي إلا الله شيخ إبراهيم مسدد جعلنا الله من أهل السداد والأمن والستر والكمال والمعرفة واليقين والتصديق واللطف بجاه رسول الله يا همة الشيء اهدري لنا بهذا المهدر والتعاطفي بنظرة تأتي لنا بالسفر اللهم يا لطيف أسألك اللطف فيما جرى به المقادر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم إنا نستودعك جميع ما سمعناه ونظرناه في هذا الكتاب حتى تردوا إلينا في وقت إيتياجي إليه alhamdulillahi wal'abdulillahi wa ma bikum min ni'matin fa min Allah jiya mun yi karatuttuka sarkafaffu saboda kaman a ce azal da abad kaman a ce azzaman wal makan wato karatu ne ilgazi ne na zamani da makani wai shin zamani da makani ya zo ne a ibafa ba da yana bayan a awwal wujudin wujudan menene abin da yafi komi fadi zaman da makan to shi kuma baki ne ko kuma hadisi ne kusan abin da ake magana kenan eh samuwar ubangiji ainihin magana ai kaga abin da wani balarabe ya tambaye manzo Allah aina kana rabbuna qabla an yakhluqa as-samawati wal ardi sai ce fi ama'in laisa fawqahu fawqun kaga makani kenan wala tatu tatun shi ma makani ne amma ya kasance to sai to wani abu ne kusa da rabbul izzati kaman zamani da makani ibafi ne babu abin da ya kai shi saboda haka azal zamani ne azalil azal ila abadil abad dole zai zama zamanun wa makanun zuruf ne ya yi saboda haka kenan babu qabla wujudi kulli shay'in komi an samar da shi ne cikin zamani da makani amma ubangiji yana nan babu zamani babu makani Allah baya babu zamani babu makani Allah ya kasance saboda haka fil ama'i laysa fawqahu fawqun tunda aka ce fawq ai zarf zarf makanin ne wala tatu tatun shima babu babu babu makani amma ubangiji kana Allah wala shay'an ma huwa wal ana alama alayhi kana kana Allah wala shay'an ma huwa al ana alama alayhi kana to wannan bahasin binciken tafakkuri din idan mutum bai fahimci abin da ake nufi ba ana son a nuna maka a fitar da tsantsan ma'iyatu ainihin zatin lahi ne wato kasancewa guri ne layu duraku bil aqali hankali baya shiga gurin iya gurin da hankali zai shiga shine karatu zai gaya maka shi ma in ka je gurin shi ma datsewa yake ba kowane kwakwalwa ce take zuwa iya wannan gurin ba ma balle sai idraki tafsir da natija wannan karatun mu na jiya abin da yake nuni kenan sannan sai ya zo to ga qur'ani kowa ya dauki alqur'ani ya san qur'ani daga Allah yake to shin a wajen Allah ma haka ake kiran Qur'ani Qur'ani ko kuma Qur'ani a duniya ne in yazo yake Qur'ani kafin ya zo duniya domin shi Qur'ani an fitar da shi daga Lauhul Mahfuz ne Lauhul Mahfuz kuma Annabi Muhammad ne Annabi Muhammad ne karatun mu in ya kai yau in ba haka wala Monday za mu jira akan wannan Lauhul Mahfuz Annabi Muhammad ne sallallahu alaihi wasallama to tunda Lauhul Mahfuz Annabi Muhammad ne annakash ilman da yake fita daga lawul mafuz aka saukar da alkur'ani zuwa baitul izzati najman a dunkule aka cire alkur'ani aka ajiye shi a cikin baitul izza najman a dunkule daga nan ne aka cire so amma muna kiran shi qur'ani qur'ani qur'ani to a lawul mafuz ma sunan shi qur'ani a baitul izzati ma sunan shi alkur'ani a wajen rabbul izzati ma sunan shi alkur'ani sai aka ce a in an ce masa ƙur'ani to ana faɗa masa ƙur'ani ne a yanayin lokacin da ya zo bakinmu don me yasa aka ambace shi haka ki ai wa ma sumiyal qur'ana illa li annahu yuqra'u sumiyal qur'ana qur'anan li annahu yuqra'u to Allah yana karanta alqur'ani ne maganar sa ne sai to shikenan to yaya za a yi a gane in ƙur'anin nan shine asalin wanda yake lawar mahfuz ko kuma da ya zo wajenmu ne ya canza a ya zo ne bilisanin arabiyun mubin da ya zo duk maganan Allah maganan Allah ne yadda yake a gurin da yake amma da ya faɗa hannun hebrew annabi musa irin rubutun nan aka yi da ya faɗa hannun annabi isa irin rubutun nan aka yi da ya fada hannun annabi Dawud irin wannan rubutun aka yi da ya fada hannun littattafan da suka wuce irin wannan rubutun ne kowanne yana rubutu ne da irin yanda Allah ya yi magana wa annabin zamani saboda haka Qur'ani yanda mu nan ya zo haka a rubuce haka yanda kake ganin sa to ana fassaranta shi ne tarjumani ne to waye mutarajjimun وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم kuma babu kuskure cikin duk abin da yake tarjuma ne amma asalin maganan sunan shi kalamun lahi a wajen Allah to kalamun lahin shi ma shi ne asalin maganan Allah shi ne dalilin wannan nassin ƙurani wai nistaja wayin ahad min al-mushriki na istajaraka fa ajirun hatta yasma'a kalaman lahi yasma'a kalaman lahi to kalamun lahi shi kansa madluli ne ila mahiyati ainul lahi shi kansa aka ce kalamun lahi to kalamun lahi shine alqur'ani a yana nunawa ne akwai wani allan da la yudrak aqalan wala ko ina baka isa ka shiga ba to kun da karatu mana jiya yake a dunkule to ba za a iya fahimtar abin ba sai dai a bi shi a hankali tukuna sai mutum ya gane me ake nufi ka gane kawai in ka gane abin da ake nufi ta shiga nan ka samu ibada an fahimci karatu to alhamdulillah zai ƙara budawa a ciki insha Allah fahim kultum idan kun ce haza la yasihu bai inganta ba li'anna najidu fil qur'ani fi kulli kalimatin minhu fi min al ma'ani ai muna samu cikin alqur'ani cikin kowace kalma akwai waɗansu ma'anoni ma laysa fi kalimatil ukhra wannan ya kawo ta ma'anar da wancan babu irin ta kuma an ce maganar Allah dunkule ne guda daya to kaifa kaifa yuqalu to ta yaya za a ce innal kalimatul wahidatu hamalat jami'a ma'anil kalami kalma guda daya ta dauki dukkan ma'anan jami'i ma'anil kalam kullum sai mu ce ma zakartu min al mu'aradati suratiha ai mun faɗa mu'aradai shi a nan ne mutum in ka gane Allah zaka gane Allah sosai shi ɗan adam da ka gan shi zunzurutun tsarki ne ya zo ba yi da zunubi ko miskalar zarraci akwai mu'aradai da yake gamuwa da su to wannan mu'aridin shine ga wannan ga wannan don suka zo suka haɗu aka cakuɗe to a wannan shakuɗan ne wajen abokantaka ake ɗaukan ɗaba'i'u marasa kyau ake ɗaukan ɗaba'i'u marasa kyau har mutum ya zamo dulum ai ya zo cikin labari a abar a hadis rasul sallallahu alaihi wasallama hajarul aswadi asalinsa ai daga aljanna ne haske ne tal hajarul aswadi amma gashi ya zama bakikirin wuluk sai aka ci saboda mace saboda zunubin mutane to yanda yake hasken nan na farko to haka kowa ya zo da hasken wannan mu'aradan haɗuwa wannan shi ne ke sa sai rini sai zama ya ɗauki laifin mutanen ƙasan sai iri ɗaya da su to haka abubuwan suke gudana to ashe kowane irin abu in arili ya zo masa to zai tafi akan arilin da ya zo din ne arilin shi ne da ba da sura haiskanal kalamu qur'anan ta inda za a gane ashe magana shi maganan Allah shine alqur'anin wa qad qaddamna kuma mun gabatar maka anna la yusamma qur'anan ba a ambaton shi qur'ani illa idza waqa ala alsanatil bashari yatalunahu sai in ya biyo ta harshen mutum mutum in ya karanta shi a ce qur'ani amma kafin ya zo nan sunan shi karamallahi amma in ya zo bakin mutum sai a kira shi qur'ani a wannan lokacin wa ba fi da hakikatu kiyami bi zati amma shi maganar Allah hakikansa a fa suratu la tudrab wa la tuham kaga a gane surarsa ba za a riska ba kuma ba za a fahimta ba ba za a riska ba kuma ba za a fahimta ba falau kana kalamu fi zati kullu kalimatin mutassatun bi ma'ana dun al-akhara da maganan ubangiji zai kasance cikin zatinsa kowace kalma an keɓance ta ne da ma'ana banda wata kama na qara'uhu fil qur'ani kamar da muke karanta shi al-qur'ani lattasafu lil ajaji da mun da za mu da za mu gane Allah yana da gajiya yana neman taimako an gane da za a gane haka fi kalami cikin zancensa iz la yaqdiru an yatakallama bi jami'i ma hada bihi ilmi tunda ba zai magana da duk abin da yake waye da ilimin sa ya zamo abin yana daidai da abin ba saboda haka maganan Allah guda ɗaya ne jumla idan ka ga ma'ani ya babba ya bambanta a wannan ayar banda wannan ayar iya sanin ka ne fi kalma wal ajlu shi kuma a ce Allah ya gaji munatil lil uluhiyya ya koruga siffa na ilahu wawo mahalin korarre ne falawar ta fada hijabu da za a ɗauke maka hijabi an zatin daga zatin abun min haisu ma ya yi yadda ke wasa ne ta kalamu ka ji maganarsa min haisu ma huwa huwa yadda yake la adarakta annal kalamu kulluhu kalimatan da ka gane maganan Allah ɗaya ne maganan Allah guda ɗaya ne babu biyu babu kuma jizu kullu ne take zuwa tana jazza'antuwa ne da kai wa tilkal kalimatu wannan kalman muhidatun fi ta'alluqiha ta kewayu ne cikin ratayuwar ta bi jami'i ma hada bi ilmin lahi da abinda duk ilimin Allah yake waye da shi wala zamanan babu zamani wala taqdimun babu gabatuwa wala ta'khirun babu jinkirtuwa iz ma zaharat suratul zaman domin duk abinda sura na zamani ya ya bayyana illa ba da hukul hijabi gaskiya ne sai da hijabi ya zo tukuna ai wani abu ya bayyana falawul kashifa alhijab da za a yaye hijabin la ra'aita anna zamana la wujuda lahu aslan da za ka ga zamani ba shi da samuwa asalan baki da walam yabqa illa wujud almutlaq ba abin da zaka samu sai samuwa tsantsa wa qadamuhu da gabatuwansa wa baka'u da wanzuwansa fataha shan sai abu ya kasance bi ma ta kaddama akan abin da ka gani anna kalaman lahi ta'ala da ya ka gane maganan Allah wasfun qa'imun bi zatihi siffa ne tsayayye da zatin Allah la yadullu alayhi alquran wannan qur'ani ba zai nuni akan sa ba kama ya kulu ulama'u kamar ne da malamai suke faɗa wa innamal qur'anu shi ƙur'ani dalun alama da lulatul kalamil azali yana nuni ne akan maganan Allah na azal yana magana ne yana nuni ne nuni yake akan maganan Allah na azal yanzu misali ai ko mu ya kamata mu gane da rubutun hannu a wajen arewa da bugun dutse wanne ne fi daraja a karam kallon rubutun hannu kuma to wancan ne ba shi wani yanzu sai a yaga wancan ka ganshi akan hanya a barbare baka damu ba amma ka gana hannu sai ka ji a jikinka to mai sunansu duk ƙur'ani sunansu yanzu akwai ƙur'anin da marubucin alƙur'ani in ya rubuta alƙur'ani in ka ɗauki alƙur'anin sai gaban ka ya faɗi ba ka yi rantsuwa da shi ba amma wannan ya ce a tara maka guda goma to ka gani kuma ƙur'anin ne to kenan hannun da yake zuwa waye ya raina wannan ya ce ba alƙur'ani ba ne wani kamar yadda wanda suke jefa da alƙur'ani yadda suka ga daman nan a ba su irin wancan ƙur'anin su jefar da shi yadda suka ga dama mu gani a ba su ƙur'anin su jefar da shi yadda suka ga dama ba wanda ya isa in an ce ka taɓa alƙur'ani ma kai ka shiga bala'i da kanka mafiya yawa ƙur'ani da ake ajewa a wajen rantsuwa a a za ka ga kotu ana rataye alƙur'anai wani ƙur'anin ana cewa wani zai rantse da ka ga yana ƙoƙarin fitowa da kansa wallahi ba sai an taɓa shi ba wallahi ko ƙur'anin wajen alƙali Mustapha yanzu in wanda wanda yake hannunsa a yanzu wanda yake amfani da shi a kotu in ka faɗi wani abu za ka ƙur'ani yana girgiza to sai ka je ka samu guda miliyan kai ta faɗan wannan abun babu kuma irinsa babu ba ƙur'anin ba ne to kaga idan mutum shi kansa bai san irin wa'annan ba in ya gane ya ce tsafi akai haka zai ce musamman ma 'yan bana-bana eh akwai wani ƙura'ani fama ne yake gaya a garinsu idan aka yi sata ko aka yi wani abu aka ce za a kewaye garin da ƙura'anin wani sunan malamin kawai da ya rubuta alƙura'anin ya ce billahi al'azimi ba a zama lafiya to ba ƙura'anin ba ne to gwargwadon hidima wa ƙur'anin da yadda aka ba da tsoron Allah wanda ya rubuta alƙur'ani ƙarin haidin ƙur'ani yake ƙaruwa. Lokacin da ke rubuta alƙur'ani. Ga azumi, ga wuridi, ga nawafilu, ga abubuwa kuma ya kulle kansa yana rubuta alkurani babu wani mutum da ya isa kewaye gurin da yake rubuta alkurani wannan ba bai yi ba to ai abubuwan kowa akwai irin sai ce to ya yi tsashi wa alkurani kenan koya a tsoron allah wane ne ya karu akan nawa ne dama wannan tsoron allah kuma shine abin da ake nema wani matsalubu ma ma mutum ya samu tsoron Allah dama attaqwa huwa silatul aqwa aw huwa silahul aqwa tsoron Allah shine kayan yakin da yafi kowane karfi karfi eh walladina jahadu fina lanahdiyannahum subulana kuma in kai ijtihadi za ka samu Allah ce nake mu wannan shine madallulatul kalam al-azali wa amma al-mukalamatu tunda an zo maganar Qur'ani to akwai mukalama shine zance allati yadda ihal arifuna min qaulihim wanda arifai suke cewa suna jin magana suna jin magana to kaga wama wama kana li basharin an yukallimu Allah illa aw min wara'i hijabin to wara'i hijabin din shine mukalama samitu naji wakila li an ce mun inna ma haddaha iyakan wannan maganar domin za ka ce wali yana magana ya ce na ji an ce mun kaza ko an ce mun kaza kaman abin da ya faru a sirri abu yanzu lubustani aka ce ya bustani idruk ha'ula'il nas yahudawa ne suke bautansu ce ya riske su sai ce a'uzubillahi a'uzubillahi sai aka sake mar magana na biyu sai ce a'uzubillahi sai aka ce ba wannan ba wannan muryar za ka yi mata isti'aza ba ka tashi ka tafi wajen idinsu kuma ka yi irin shiri nasu mukalama kenan da ya tashi ya yi shirin sai ya tafi da ya je wajen taron su iya adadinsu masu yawa shi kadai ne musulmi a cikinsu amma da batrank shugabansu da ya zo suka yi murna da zuwansa wajen girmama shi ya yi shiru ya ƙi magana iska ce ya kabiruna ya kaza mu yaya za ka zo ka yi shiru baka ce mana komai ba ce ya zan yi in yi muku magana wa fikum rajulun muhammadiyun bayan a cikin ku akwai musulmi sai suka ce arina na katulahu ka nuna mana shi mu kashe shi sai ce a'a zan nuna mana shi amma sai ya gaya mana me dalilin zuwa su cikin mu in ya kasa zan ma tambayoyi in ya kasa za mu kashe shi kun yarda suka ce sun yarda sai ce an shadaka an shadaka billah man kana la tariqi muhammadin fa yazhar nafsahu wanda ya san shi yana bin annabi muhammad ya bayyana kansa abu yazid al-bustani sai ta shi kadai a cikin taron sai suka ce to zan maka tambaya me ya na daya wanda bai da na biyu me na biyu wanda ba shi da na uku me na uku wanda ba shi da na hudu me na hudu wanda ba shi da na biyar me na biyar wanda ba shi da na shida me na shida wanda ba shi da na bakwai me na bakwai wanda ba shi da na takwas me na takwas wanda ba shi da na tara me na tara wanda ba shi da na goma me na sha daya wanda ba shi da na sha biyu me na sha biyu yawa me na sha biyu wanda ba shi da na sha uku me na sha uku wanda ba shi da na sha hudu wace bishiya ce wanda take da take da rassa goma sha biyu a kowane reshe tana da ganye guda talatin a kowane ganye tana da fure guda biyar wani ruwa ne ba daga sama yake ba kuma ba daga ƙasa yake ba wani abu ne wanda ba yi da rai sai da ya dawafi wa ɗakin kaba wani abu ne wanda yake numfashi ba shi da rai irin wa'annan tambayoyin sai da suka yi ya fara na ɗaya wanda bai da nabi shi ne Allah na biyu wanda ba shi da uku shi ne sama da ƙasa na haka sai da ya kai ya warware gaba ke ɗaya wata bishiya ce ce shekara ce watanni goma sha biyu take da shi ne rassa goma sha biyu kowane reshe yana da ganye guda talatin wata kwana kowane ganye yana da fure guda biyar biyu na inuwa uku na rana a uku na inuwa biyu na rana ya ce sallah guda biyar magariba da isha da asuba yana inuwa a zahar da lasar suna rana wani abu ne wanda ba yi da rai ya yi yawo ya kewaye ɗakin kaba ya ce safi na sunuhin wani abu ne ba yi da rai yake numfashi ya ce wasu bai iza ta nafas wa'innan abubuwan ya dinga kawowa ya dinga kawowa ya dinga kawowa ya dinga kawowa sai da ya warware dukan ta mai ya ce shi ma zai tambaye ba tsaranka sai shiru sai suka ta kamar wannan tambaya ba ka amsa kai ba za a yi maka kaba da amsa ba ka faɗa mana ko baka sani ba ne ce ce na sani amma na amsa ne ba za mu yi muwafaka da ku ba sai suka ce mun yarda duk abin da ka amsa sai ce masa shi yana tambayar sa me mabudin sama me mabudin aljanna yace la ilaha illallah muhammadur rasulullah dalilin musulunta suke nan gaba ki daya wannan shine mukalama ana magana da mutum wanda ya isa a wajen Allah kuma Allah ne yake magana da shi ta inda ya ga dama ta inda ya ga dama wannan shine ake nufi wallahu a'lam na inna ma hadda fi hadha al-mahall haddinsa a wannan muhalli annal kalam alwarid ala rijali maganan da yake zuwa wajen mazaje rijal fi hadal maidan a wannan fage anna nisbatu anna nisbatu Allah ta'ala nisbatul khalqi ila al-khaliqi wato danganan sa shine danganan halitta zuwa ga mahaliccin su la nisbatul kalam ila al-mutakallim ba magana ne irin magana na zance zuwa ga wanda ya magana ba wa man zanna min rijal wanda ya riya wa mazaje su sufaye kenan annabi ya so kalamin zati cewa yana jin maganar zati kama sami'a kama sami'ahu Musa kamar yadda irin yadda annabi Musa ya ji alaihi salam faqad dalla ya bace ba haka ake nufi ba kaga bambancin wannan nisbatul khaliq khaliqi ne ila al khaliq nisba wannan nisba ne yasa ake jin wannan eh mai halitta da wanda aka halitta wannan kuma na annabi Musa ba irin wancan bane ka gani fa qaddalla wa faraq al haqqa kuma ya rabu da gaskiya wa hasira kuma ya asara Allah ya kiyaye ka Allah ta'ala wa ma kana li basharin bai kasance wa mutum ba an yukallimuhu Allah an yukallimuhu Allah Allah ya magana da shi illa wahaya sai dai wahayi wa suratul kalam allazi yatalaqahu rijal yana magana dai akan mukalama wannan mukalaman da ko shekaru jiya na yi magana a kansa wanda ya shi Ibrahim radiyallahu ta'ala ke cewa ya ji a cikin mukalaman da yi da rabul izzati uban ya ce ya Ibrahimu a anta kudubun kai kudubi ne sai ce haka za su ne ita ba'adul majazibi ne ya kulun haka na ji waɗansu mahaukata suke cewa sai ce a turidu an takuna kuduban kana son ka zama kudubin sai ce wa in kuntu uridu la uridu kama yuridu al-muridu huwa allazi uridu wannan muhadaba kenan mukalama kenan to irin wannan ya talaqahu rijal inna ma huwa ya khaluqu Allah subhanahu wa ta'ala kalaman Allah ne yake halittar magana makasuwan bil haibati kuma a kewaye shi da haiba wal azmati da buwaya wal jalali da jalala wa ir'ajin da girgiza wa irjafin da tsoratarwa summa ya taɗiful abdu an da'irar hinsi sai a fitar da mutum daga da'irar hinsinsa za ka ji ana maganan da kai a wannan lokacin kuma abin ya kewaye ka kai ka san babu wani abin da zai yi magana a wannan lokacin illa rabu da izzaci kuma za ka ba da ma'ana abin da ake nufi wannan kunga yadda Allah yake yin abin kenan ويستبلغ عن أنانيته ويستتلبيه ya amsa an أنانيته daga ni ne ana ana wa aqalihi da hankalinsa kama wa fi surati isma'i kalamin dace kaman yana kama da irin wancan amma kanin kanin kani ba iri ɗaya ba ne summa ko bai yi tafi za ta yi eh ya busu oh to kaga bai yi tuyo sana sun mai busu sai abin ya bayyana fi zaci cikin zacin su millar zacin zai ji wani irin jin daɗi wasu ruri da farin ciki inda suna yi zalikal kalam wajen jin wannan magana an cire mar komi an zuba mar abin da ake son a zuba mar biyan su lau udifa ila na'imil janna da a lokacin za a kwatanta masa da ni'ima irin na aljanna irin daɗin da yake ji a lokacin da kamar magana lakana ma abu ni'imar jannati kullun kala shay'in zai zama ni'iman daɗin aljanna kaman ba komai saboda wannan ni'imar da yake ji na wannan magana summa yalqa ilayhi ma yalqa ya bil hal yulqa ilayhi ma yalqa sai a turo masa abin da ake son a turo masa a wannan halin wa hadha muslima ya qawla fi sama'i kalami zati wannan yana kama da irin jin maganan zaci kai kula ce samitu kalaman la na ji maganan Allah wakila wakila li an ce mun kaza wa qultu sai na ce fa hadhihi al mukalamatu mutlaqatin inda al arifina wannan maganan ita ce mutallaka wadda take wajen sufaye wa wara'a haza bayan wannan min al amri al waqi daga al'amari wanda ya abu kuma la ya hillu zikirahu bai halatta ambace shi ba wala yudihi alwaqtu ba kuma lokaci wa huwa qawlul kabiri manya daga cikin manyan mazaje su kuma suna gamuwa da sama da wannan an gane an gane wala kalawun fihi bi shay'in ba magana akan sa da wani abu wa yajibu katmuhu dole ayi shiru liman adrakahu ga wanda ya riske shi saboda wawaye yawa saboda duk wani abin nan aka zo aka ce to wanda yake bi ya ce to me yasa ba za a faɗa ba sai a ce masa in ni ne zan ce ce ai abu ne guda ɗaya mai sauki ne ai ka san mahaifinka da ya hai- ya auri mahaifiyarka ya haka ya ka same ka zo ka yi bayani ko ashalu eh mahaifin mutum ya hai- ya auri mahaifiyarsa kuma an same shi yanzu ya faɗi yadda aka yi aka same shi a kasuwa zai yiwu yana faɗa yara man suka kalle shi sun ga shashasha me ya ba da fa'ida to akwai sirrin da baya yiwa annabi Musa alaihi salatu wassalam tambayar da Fir'auna yayi masa ya iya ba da amsa ana iya ba da amsa ba kuma shine amsa ya Musa da kai da dan uwanka Haruna wa ma rabbukuma waye ubangijin ku in ba ni bane ai amsan kenan ko sai ce rabban alladhi ala kulli shay'in halaka wa sumada sai ce idan ma bala qurunul ula yace ilmu inda rabbi fi kitabillahi yadullu wa rabbi wa la yansa amsar da jarauna yace yace ka gani inna rasulukum hadha lama janun wannan ai annabin ku ma hukaci ne na tambaye shi wa ma rabbukuma ba aikin sa na tambaya ba a'a ubangijin waye shi in ni ba ni ne ba waye shi ya fada zai ba da amsa ba zai yiwu ba dan annabi Musa yana kuskula yana magana Fir'aun zai ce ya dora ni akan na zamo ba akwai jawabul muskit ne dole akwai an maganganun da ba halin aftar da shi kamar mutum ya zo ya ji irin wannan magana na san akwai wanda suke baya suke bi na a guje to shi yasa nake ba da irin wannan amsa saboda liyasal in ya ga dama ya haƙuri in ya ga dama ya gwada akan shi sai ga cewa eh ashe akwai abubuwan in da ilimin sa bai kai ya gane ba to yanzu ilimin sa ya kai ya gane akwai tambayar da ba a bada amsa sai da a yi shiru kawai kuma shine zaman lafiya wal kalamu alladhi yasma'u fi haka ne ko wal kalamu alladhi yasma'u fi waqti ghaibatihi lokacin da ya faku maganar da yake ji a kuyansa yasma'u waihi yana jinsa kuma yana kiyaye shi wa'ayin kenan wata inuha uzunu wa'iya wa'i fa iza sara anu idan ya saryani a jikinsa waraja ila shawahid hissi ya dawo daidai wajen al-kalam mahfuzan inda la yansahu gashi nan lokacin da za a yi mar magana duk an zare komai da komai nashi an shigar mar da komai wani lokaci kana zaune kana zaune zaka ga wani abin mamaki Allah yana yin haka eh sai a nuna maka wani abu kai ba bacci ba kai kanka ga kanan ne kawai kaman gunki amma kuma kowa inda za a zo a ganka za a kalle ka ba bacci kake ba idon ka biyu amma kuma baka nan baka nan a yi abu da kai kuma kana ji kana gani ana yin abubuwan da kai kai ne din kuma Allah yake tasarrufi da kai ga kanan kana zaune kuma kana aiki a wani guri kana gani wani lokacin sai an taba ka ka dawo kuma ba bacci kake ba ba wani abu kake ba kuma Allah yana yin haka an yi haka da yawa wa rijalu an yi ma wa nisa'u an yi ma bainan rijalu wa nisa duk an yi saboda haka babu wani abin da kai ne in baka je gurin ba baka san abin ba naka ka gaskata ko ka ja kai shiru daga zaran ka ce ba zai yiwu ba to kana ja da rabbul izzati shi kuma babu gurin da aka iyakance aka ce iya nan ne zai yi nan ban da nan babu shi a wajen tsarin Allah Allah yake yi idan kada cikin hissinka wajen da kalam mahfuzan inda wulayin sau fa rubbama zai iya yiwa a daraka ma'ani ya kawo ma'anin maganganun wa rubbama lam yadrikuha watakila kuma ba zai kawo ba ma sai yarzu fi hadha ila sahibul waqti sai a mayar da mai lokacin fa innahu min al-ilm bi hadha a cikin ilimi shi yake da wannan fi gayatul ilmi wanda yake da cikakken ilimi ya habiru bi tafsirihi wa tawilihi sai faɗa masa kaza da kaza ai kaza ne kaza da kaza ai kaza ne ma'ana nan ana nuna maka muridai ma suna gani suma ilam alhamdulillah wal abdulillah wa min tawili ne irin wannan gaskiya ne na taba gani a watan ramadana biyar ga watan ramadana na ɗakin ɗaya daga cikin iyalaina na salati fati sai na gaba garin a gabana sai na gaba ginin a gabana sai na ga ɗakin kaba a gabana sai na ga an ɗauko kabarin manzalla an zo an sa a daidai wajen rukunul yamani sai aka buɗe shi sai wani haske tashi sai da ya cika duniya sai na ga an ɗauko makama ibrahim an sa shi a wajen hajarul aswadi sai aka mai da shi ya zamo kaman mimbari sai ga shi ibrahim sai ya hau kai ya yi hudu ba sai na ga shi ibrahim saddido a makama ibrahim yana fada wani na rukun limani yana fada wa duniya ku da shi ibrahim ya sauka ina zaune ina salat ba bacci nake ba ina kallo sai ina son in gwada waye waye waye duk wani wali da na kamo na sashi a cikin shobara sun ga yanar ke kamar leda a wuta shoman tijani shi ya zauna kusa da shi haka haka haka haka sai da na jera da na ga abin sai na je na sami shi malam ibrahim sajidu abin da ya sa na dawo da karatun kenan fayarji fi haza ila sahibul waqti in an nuna ma sai ka je ka samu mai abin in kai baka gane ba fa innahu min al ilmi bi haza fi gayatil ilmi yuhabiru bi tafsiri wa ta'wili sai na duk wani waliyin da nake so in gane na yi magana su sai ga an yi zumin ɗinsa an kawo min shi sai tambaya to sai na ga mahaifinmu da rawani irin haka ya saka ta na ta hannun hagu sai na faɗa ya ce muƙaddaman shautu jani kenan a lahira don tambaye shi da na zo na faɗa masa ga abin da na gani ga abin da na gani ga abin da na gani wannan na gan shi shekara kusan talatin ne to irin wannan kuma shaidu na yi salatul fati dubu goma abin bai kauce ba kuma ba bacci nake ba ina zaune a wannan in ka ga abin to ya kaje ka samu masu abin shine ce ana faɗa wa ana nuna wa yara ana nuna wa mata ana nuna wa daban-daban daban gwargwadon ijtihadinka shikenan na warware ko yawa ثم يلم أنه لو ظهرت حقيقة الكلام الأزلي da za a bayyana maka hakikan magana na azali hatta sami'a hasami'u har mai ji ya ji lan mahaqal wujudi fi nazarihi da mutum ya shafe cikin ganinsa falam ya baka lahu wujudu aslan da za a neme shi a rasa dole zai tafi walau saut walau suwita alai ko na ku ne sa walau su wita alaihi wujuda da za a sa masa muryan kaunu kullu bi aswati a sautinsa lama fahima min kalamihi ma'ana da bai ji da bai fahimci wani magana a cikin wannan ba ka suratul nujumi ma ash-shamsi yanzu saman nan ai muna rana ne ko waye ne nuna mun taurari ya dan fita ya leka mai karfin ido da Allah zai yi me yasa in dimasihi saboda nuru shamsi saboda rana ne to haka mutum zai shafi fa inna la zuhur lin nujumi illa bi ghaibati shamsi idan za ka nuna taurari to rana ko ya fadi fa idza talat shamsu idan rana ta fito haka ne ko idan rana ta gaddatin nujumu kullaha duk taurari sai ka neme su ka rasa kuma suna gurin amma sai a neme su a rasa fahiya mawjudatun fi nafsiha suna nan abun da suke lakin la zuhur li wujudiha ma ash-shamsi ba su yi su bayyana ba saboda mai gidan ya fito wa hakaza suratul wujudi ma as-sama'i kalamillah to haka nan suran kasantattuwa tare da jin maganan Allah kila li sayyidina Musa an tambayi sayyidina Musa alaihi salatu wassalam kaifa kunta inda sama'i kalamun Allah ta'ala ya lokacin da kaji maganan Allah kala mujiran an hali ya faɗi yadda yake ciki yace la shi'uran li Musa bi Musa Musa ba ya sani shi Musa ne eh gabaki dai fanin ba ka nan ne za a bar maka abin da ake so ne a riƙe a ajiye maka in an ga dama dan ka fahimta shi yasa in ka dawo halin hissi zaka iya yin bayani saboda ana son a yi aiki da kai amma ka gan ka ga kanan ai wanda ya shiga jazba ya ce ya shiga jazba an kaso kamar allura ka je ya yi ƙara ƙarya yake an ka shiga ba ka sanin kana nan e ba abin da za ka sani e ba abin da za ka sani sai in ka da a baka labari to amma idan ana son a yi wani aiki da kai a wannan bacewan da kai ga kanan ka ka tafi baka nan ga kanan to in ka dawo za a barka da waɗansu abubuwa ya ce lokacin da abin ya faru kaga kaza kaga kaza kaga kaza zai yi a nuna maka wannan zai yi kuma a batar da hankalinka zai yi a barka ka rike wani ma'anin waɗansu nukuɗat a shafe wani kamar da tafiyar mafarki duk lokacin da ka yi mafarki kana bacci ai baka nan ai mafarki ai rabin mutuwa ne ko tabaraka man tawaffakum bilaili wa ya'lamu ma jarahatum bin nahari idan kai bacci idan hankalinka da ruhinka suka tafi yawo tare in ka ga abun ka dawo shi gare ka ce ka ga wani mafarki mai abun mamaki tangaran kake ganin sa ko bayan haka idan ka tafi ba hankali ka ga abun amma baka yi suka faɗe shi ba idan ka tafi hankalin suka ragu ruhin yayi nan hankali yayi nan to in haka dawo zai dinga fusga zaka ka san kai mafarki ka ga wani abu amma ba za ka iya describing din abin yadda yake ba ai ruhu da atsalo ne amma suka tafi a matsayin abokanai suka kullu suka tafi to duk abin da aka yi da su za ka kawo report kuma report din haka ne na ga kaza na ga kaza na ga kaza na ga kaza na ga kaza kuma kai ne kuma ka shiga mutu kuma ka faɗa a yarda ya kamata mutane suke ƙaryata ulumun sufaye jahilai ne gaskiya kuma ba su da adalci ne cikin suna ganin yaktarruna da abin da suka fahimta sai suka mance Allah yana da hanyoyi daban-daban ko an yi wa Allah saddi ne an toshe shi ne akwai gurin da kawai sai a gurin sa ga sai ta wajen wannan bangaren za a gane ba haka bane Allah kiyaye Allah kiyaye yuridu fi zalika al-kalam yana nufin cikin wannan magana la shi'uran lahu shi bai san ma akwai Musa ba fa haka za ka je tisma'i kalamillah haka nan alaman jin maganan Allah in ka zo ji baka sanin ga kanan kana gurin wa qauluhum da fadin su inna man sami'a kalamallahi min rijali duk wanda ya ji maganan Allah daga cikin mazaje haraja ila halihi zai fita daga cikin halin da yake ciki mahama sami'a kalamul khaliqi matuƙa yana jin maganan halitta tabo da sauransa. An ta da a jami'a ma fi jofi kai an ko inuwa ba za bar maka a cikin lamarinka ba. Wara mahunin shana'atin za a jefe shi da munana na kalamul bashar inda hu. Wayin bake ke hada lahali, idan ya zauna cikin bake haka za abadan Allah kiyaye mu. Saboda ba haka abin yake ba, za ka gane ƙarya ne. Walakin kalu sun ce, sahibu haza ta haɗusu min halin halaci wanda yake cikin wannan za a kutar da shi daga wannan hali an yi da kullum halwata salasa idan ka in ka shiga mukalama in ka tafi ka tafi ka tafi ka tafi in ka tafi ka tafi ka tafi to in aka dawo to ana barin mutum kamar kwanaki a shigar da shi halwa ayyaman la yasma'u kalam adam wa la yarahu kar ya ji maganan wani kuma kar ya ga wani fa za jawaza salasa ayyamin idan ya wuce kwana uku haraja ila nas la yadru shay'an ya fita idan mutum ya sani irin wannan in ya bugu to in ya fito a sake tsare shi kuma eh sai abin ya sauka a jikin shi to in ya fita cikin mutane ba zai yi magana ba amma in ya fita a wannan lokacin zai ta sakan baki hukuncin kisa kuma zai kama shi in an san abin ya kama shi to sai a kyale shi haka sai a bashi to in ya dawo to yana dawowa cikin hali to a lokacin kuma sai a masa uzurin abin da za a yi sai a kyale shi kwana uku tukuna suke shi domin abin yana sauka yana sauka yana sauka yana sauka sai dawo ya dinga jin maganar mutane sai dinga jin maganar mutane to lokacin da ya fara jin maganar mutane ya fara dawa daidai amma ba wuce kwana uku kuma zai yi labur daga nan sai a kyale shi kowa shiga cikin mutane kuma ba zai cutu ba kuma ba zai cutar ba an yi mar magani wannan shine ka'idan sufanci ba in ka ga mutum yanzu ka jona marka ce a kawo hayaki a kawo kaza in ka zo cikin alfawzu wannan jaj za ka ga wani abu kamar haka akwai mutumin da ya yi shekara talatin da wani abu yana tonon kabari a misira amma bai da komai faja abul maniyyatu sai ajalinsa ya zo matarsa ma tsohuwa ce sai ya ce ba mukalama ba ne mukashafa ne shi kuma wannan sai ya ce ga mutu ga aka ce masa ga mutu ka kuma alama ta zo ce haka ne to kuma gashi ba ka da komai ya ce in na rasu a je wajen wani a faɗa mar da ya rasu sai aka je aka gaya ma wancan sai aka zo aka yi ta jahizinsa da komai da komai sai aka ɗauke shi kasan misrawa larabawa da yawa suna raka gawa har makabarta da kansu mata eh ana yi da su suka je sai matar sai ta ce a bashi shi ya shigar da shi lahadu shi wannan mutumin da ya ta jahizin a shigar shi ya shigar da mijinta lahadu da kanshi ya shiga zai shigar da shi sai ga kogi a cikin kabarin sai ga waɗansu sun zo a cikin kurkura a cikin a cikin kogi da ɗan ƙaramin jirgi sai suka ce kawo shi sai ta ce miƙa musu ya ce miƙa ta ce miƙa musu sai ya miƙa sai yana cewa na miƙa na miƙa ya fita aka kama shi da ƙarfin tsiya na miƙa na miƙa masu ayatul kursiyu na yi masu lakabi a kunna yi sai da aka shi gida ana tamar hayaki ita kuma ta san mukashafa a kamar ya gani gashi kaman kabar ya sa amma a cikin jirgin ruwa aka tafi da shi yana cikin alfawzar najat to ana yin wannan shi wannan shi ma Allah ya taba nuna min irin haka akan baba Yunusa mahaifinsa Alhaji Awalu ranar na fara karanta ya man azharar jamila ɗari uku kenan a rayuwana mun je makabarta ina karanta ya man azharar jamila ne ya man azharar jamila ne wallahi tallahi an kawo shi an shi ina tsaye wallahi duk abin da ake mara a cikin kabarin shimfiɗa irin wannan kore shar haka aka shimfiɗa a kan irin wannan abin haka aka kwantar da shi wallahi tallahi ina tsaye ina gani ina tsaye ina gani haka aka yi masa yanzu wajen shekara kusan talatin kaɗan kenan a cikin rasuwarsa ashirin da wani abu ne ina tsaye ina kallo daga wannan ne na ɗauka duk ranar da na je makabarta to ya man azhar jamila nake karantawa har in bar makarantar kuma ladan na mutanen kabarin amma ina gani ina kallo ana ta rufe shi ana kallon sa yana kallon mutane kuma haka aka shingide kuma a shimfiɗa to ana yi to idan kai makaho ne kowa ma makafi ne abinda na gani ka gani ne abinda ka gani na gani ne ai da haka bane saboda haka kawai ka yarda da Allah yana mu'amala da wanda ya so kaga tun daga wannan shekarun zuwa yau kuwa sai dai in ba zan shiga makabarta ba ya mana zarar jamila shine addu'a ta kuma in nayi ba na neman Allah ya bani lada ɗaya ya ba mutanen kabarin kuma daga ranar na fara yin ɗari uku a rayuwa na a duniya to irin wa'annan suna nan abubuwa daban-daban kuma kowa in ka je zaka ji irin nasa abin da yasa nake faɗa kawai mutum ya yarda Allah yana aiki yadda ya ga dama da wanda ya so ma'aikata ma suka ga dama wanda suka ɗauko ga dama shi za su kira shi ce ka zo mai aiki tare ba sai ka rubuta application ba balle wanda yi ka eh ka zo mai aiki ko zan sa ka aiki sai ka ce ka ki al'abdu kalqalami eh bawa kaman alƙalami ne sai inda aka sarrafa shi bai isa ya sarrafa kanshi ba muna fatan Allah taimake mu ranar monday za mu tashi akan lahul mahfuz dan yanzu muka ci gaba zai ba mu yana da yawa manzo Allah ne Allah ka kara mana son manzo Allah Allah ya sanar da mu manzo Allah a tsaya da addu'a ina da yi maimaitawa a tsaya da addu'a lallai a tsaya da addu'a ba ina nufin addu'a irin maganar nan sai addu'a ba fa a ni na nufin wa'inda suke da zawuyoyi da masallatai a dinga yin kokari ka a dinga a dawo da ɗabi'an iyayenmu nan in wanda za su iya ɗauka kowane bayan sallah su karanta latifu ɗari da ishirin da tara latifu ɗari da ishirin da tara ba sai mutum ya yi wani latifu dai ba ta da nauyi kuma a tafi la komin nauyin bakin ka da ina ganin ba za ka kai minti uku ba za ka yi ɗari da ishirin da tara watakila watakila a karanta latifu a bayan sallan farilla domin bayan sallar farilla yadda Allah yake karban addu'a ya sha bamban da bayan nafila fa saboda haka aka zo aka wurga da mutane aka ana su addu'a saboda bala'in ne yawa domin kusan haka ne da ana jin irin na iyayenmu sai an daddaure bala'o'in nan ana ji ana ganin su ba su yi tasiri ba to amma an kasa an rasa yadda za a yi da mutane kawai sai wai a bar mutum wai da kanshi ta yaya za ka yi da kanka ka amfana da al'umma nawa ne malamai nawa ne suka san mashigan Allah da mafitansa nawa ne suka san abawabu bala'ihi nawa ne suka san abin da Allah yake saukarwa ba kowa bane illa qalilan saboda haka shi addinin a hannun malamai yake malamai ne ya kamata su nuna wa mutane mashiga da mafita a dinga tsayawa ana salati wa manzo Allah ana istighfari ana wayannan addu'o'in a cikin masallatai lokacin farilla to zai bayar wanda kuma ba za su iya ba to a yi a waɗansu guraren a raba adadai don zatin Allah a raba adadai idan mutum ya kifa to al'amuru ya riju ilai lamarin zai zo samu mutum lamarin zai zo samu mutum to kai ka taimaka Allah zai kubutar da kai in ka damu da bayan Allah su tsira to kai ma fa Allah zai damu da kai idan kuma ka ci ba komai a bar kowa kawai kwaci kansa to kai karkari wani naka wanda ka fi so to shi zai shiga a lokacin kuma za ka nema a lokacin kuma za ka gane Allah shi ma yana da irin nasa Allah ya kiyaye mu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaqa nasir al-haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqq qadari bidar lajin salatan tabla wal azhar wal abad az-zaman wa makana مدروبة في كل عدد بعدد ما في إلمك واحد أحد سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسل ورحمة الله رب العالمين الفاتحة